لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم وعلى آله وصحبه والتابعين من هذه الأيام إلى بعد تسعة فصول النهي ليه؟ العام الجماعة بسم الله الرحمن الرحيم العام wannan bayani ne akan ami abinda ake kira ami wanda don gano shari'a ko hukunce-hukunce na shari'a sanin ami da hasi mai matukar muhimmanci a gane magana ta haɗa kowa koko ba ta haɗa kowa da kowa ba to wannan yana da matuƙar muhimmanci al'amu lafzin da shi marusa ne hala min gairi hasirin wasu hihu da halala da rakin wasu warun na kusa ne waya da kunun maja da filmu mutamani bayan ma ya ƙarfi bil alfazi na ma'anar wadda zihini ya fi ra'ayin ala yuqalu bil ma'ana a hasu wa am wal hasu wal am bihin lafzu ashar ونقر فيه نفع نور الدلدلاء لكل فرد للمتابعة قتلا مجموع الأفراد ولا الماهية فلا نفي ولا القدئية دلالة الآن وأصل المعنى نعم فقط وكل فرد ظنا الفار والسلكي للكرافي هموم الأشخاص إذا يوافي يستلزم الهموم في الأزمنة وكل الأحوال وفي الأمكنة العام abin da ake kira amin wanda a wannan baitin suyudi yana so ya kawo ta'arifin ami me ake kira ami ya ce ami lafzu shi ne duk wani lafazi ya shimaru salihala da ya hada da duk abin da ya cancanci ko abin da ya dace a kira shi da wannan lafazin min gairi hasir ba tare da an iyakance ba yanzu misali in aka ce al'insan aka ce duk wani wanda yake mutum ya shiga cikin insani to sai a ce al'insani a sannan ya zama ami tunda ba a iyakance ba wasahihu a zancen da yake ingatacce da hala nadira to matsala wadda take nadira tana shigarwa ami akan sami matsala wadda take nadira ma'ana ba kasafai wakacin ma da za a faɗi magana ya zamo an dubo wannan ba amma dai ta yi ita dinnan ta shiga cikin magana domin wannan ya shiga ciki ko bai shiga ba ina misali kamar manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a rige ba a tsere sai ko abin da yake da kofato irin na dawakai ko irin na raƙu la sabqa illa fi hubbin aw hatir to anan an san ai tsira akan raƙumi an san ai tsira akan doki an san masalan kenan wasu dabbobin da suke dab da raƙumi ko doki a iya tsira a kansu wanda wajen faɗar za a iya gano kamar da su ma kamar misali alfadari ko kamar misali jaki wani duwayen nan suna da ƙafafu irin na doki to amma akwai wani abu mai ƙafa kamar ta doki wanda ba ka safai sannan za a faɗi magana zai zamo shi za a hango shi ba menene shi giwa giwa ne zama ta rufe yanzu da aka faɗa wato ta shiga ciki ko ko ba ta shiga ciki ba to shi ne a nan ya ce zancen da yake ingantacce kamar giwon ba ta shiga ashe kenan ta yi a tsira a kan giwa amma suka ce ba za ta banda wannan domin wannan nadira ce domin wanda ake faɗa maganar ma ma sun ga giwar sun saba da giwar in ba an kawo ta daga waje ba larawa da asalin ake faɗa maganar ai ba ma abuta giwa ba ne ba ma abuta giwa ba ne to shi yasa da dai akwai sabani a wasu warwaren kusa ne kuma a cikin ayyami surorin da ba a nufa ba takan shiga saboda cewa shi lafazin ya haɗa haƙita amma wasu suka ce a ai wajen bayyana umumi niyya tana aiki shi yasa zan shi wanda ya faɗi lafazin da yake ame din a niyyarsa mai niyyar hawa inan surorin ba a nufa ba da ba a nufa ba to amin sai zama bai haɗa hasu ba shi ne nan ma an sami a saɓanin malam ina misali da a ce wani zai ce da wani ka je duk bayan da wane yake da su ka siyo mu sai zuba a cikin bayan da wane ɗin yake da su akwai wanda in shi wanda ya tura a siyo ɗin ya mallaka sun zamo yaya misali a tsarin shari'a idan mutum ya sai mahaifinsa alhali mahaifin yana bawa nan take mahaifin ya koma da ba za ce ba ce ɗaya mallaki uba ba ko kuma ya sai ɗansa alhali ɗan yana bawa to nan take yana siye ɗan ya koma ɗa sosai ya tashi daga zamowa bawa to shi wannan da aka ce ka siyo mun bayan wani idan ya je ya siyo har da wanda zai yanta ga shi wanda ya tura sai a ce ai bai saba umarnin batun da cewa aka yi bayan wani ko ko za a ce ya saba umarnin saboda zai asalin in ba da wata niyya ta musamman ba ai mutum yana siyan bayi ne daga hannun wani don shi su ci gaba da zama a wajensa a matsayin bayi yawa musamman tun da ana ma ya haɗa bayan wani kaga shi kenan bayan da in an siya za su iya zamowa bayi ga shi wanda ya wakilta a siyo din to shi ne a nan aka samu sabani wasu kace na da ya ce bayan wani su ma wa'annan ɗin ai bayan su ashe har da su kenan wasu kuma ce a a ba ai da ji an san manufarsa shi ne ya samu wa'anda zai bautar wa'annan kuwa ba za ta iya bautar da su ba ana yana siyan su sun zama yaya wannan matsala kenan waya hulul majaza fil mutabali sai wata matsala ta uku shine cewa shi amin ya tsaya ne akan hakika ko ko yakan shigar wa majazi to shine yace a amin yakan shigar wa majazi a zancen abin da yake wato ya am abin dogara da shi a shi yasa a wajen malamai da yawa ka iya cewa ja'anin usulu kuma usul jam'in asad zaki zakoki maharba sun zo mu ya zama kana nufin dukkan maharba wanda a nan usulu an majazi ne tunda a saki zaki akan mutum tun daga an ce maharbi ya nuna ba wai zaki na hakika ake nufi ba zaki na hakika ai baya harbi a zaki na hakika bai san harbi ba mutum ne ya san harbi shi yasa nan aka ce zaki mai harbi an san mutum ake nufi an yi amfani da zakin ne a matsayin majazi to da yawa malamai musamman shafi'awa malikawa hanabilawa suka ce eh umumi yakan shiga wa majazi amma hanafiyawa suka ce a'a umumi ba shigarwa majazin ba shigarwa majazin su a wanda suka ce shi umumi yakan shigarwa majazin yana cikin hujjojin da suka kawo hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa addawafu bil baiti salatu illa anna allah abaha fi kalam dawafi da ka'aba kamar sallah ne sai dai Allah ya halatta cewa kana da wafi ka iya magana a to anan da aka ce illa anna la ba fi kalam aka yi istisnai to shi nan yadda zai zo nan gaba ai istisnai alama ce ta cewa maganar da aka faɗa kafin istisna'in ta ɗau umumi nan ku ba a istisna'i sai daga maganar da ta ɗauki umumi yawa baka ce shigo da zaidu amma ban da mazo wanda yake a tafiye ko wanda yake a tsaye ba a tunda zaidu mutum ɗaya ne amma ka ita wa shigo da mutane ban da wanda suke da sufa kaza kaga wannan saboda cewa da kace mutanen ya ɗau umumi shine ake cewa al istisna'u mi'yarul umumi istisna'i ma'auni ne na umumi ba a kawo istisna'i sai inda magana da za ta nufi umumi ta gabata to wannan kenan ne wa ina ma ya ruru lil alfaz sai kuma wata magana shine cewa shi umumi aniya yake ko a lafazi aniya yake ko a lafazi yace a abin da yake akwai shi umumi yana zuwa ne ga lafazi la ma'ana ba ma'ana ba ba wai a ma'ana ba ma'ana ita ba ta ɗaukar umumi lafazi shi ke ɗaukar umumi wannan zihiniya haka nan kuma baya shigarwa abinda hankali ke surantawa yana shigarwa abinda baki yake faɗa ne shine lafazi fi ra'ayin ala a ra'ayi wanda yake ya fi ɗaukaka a yuƙalu lil ma'anar a hassuwa shi yasa idan ma'ana ce ba a cewa hasa ko amma sai dai a ce wannan ma'anar ta fi hususi ko wannan ma'anar ta fi umumi amma ba a cewa wannan ma'anar hasa ce ko wannan ma'anar amma lafazi ne ake cewa hasi ko a ce ami shi ne ce wal hasu wal amu hasi da ami bihin labdu ya ittasa lafazi ne yake sifantuwa da wannan shi lafazi ne yake sifantuwa da wannan wal hukumu fihi yake hukunci a cikin umumi na fiyam ko dai ta fuska korewa auren dan koko ta kishiyar korewa shine tabbatarwa jalali kulli fardin bil mudabaqati ya tabbata ga kowane ɗaya daga ciki ta fuskar mudabaqa yanzu misali in kace ma da anidul lab kamar ka ce kowane ɗaya daga waɗanda ake kira ɗalibi bai zo ma ba ko ma ja a naɗin labar da ka faɗa ya yi muɗabaka da kowane ɗaya daga cikin waɗanda ake kira ɗalibai cewa ba su zo ma ba haka nan da kace ja a naɗin labar ɗalibai sun zo mu wato wajen subuti kenan kishiyar na fayi to shi ma ya bi duk wani ɗalibi ɗaya wasu ba wai idan kace ja a naɗin labar ɗalibai gaba ɗaya sun zo mu a ɗalibai da ɗaya ɗaya da ɗaya ɗaya ma sun zo haka nan ma za ne dullabu kore zuwan daga ɗaiɗai wasu za mu zo lafradi ba wai gaba ɗayan ba wannan mahiyar ba wai kuma don haƙiƙar wai ɗaliban ba a falhana fi yi mutlakan ƙar'iyya a nan akwai wani saɓani tsakanin malamai shi ne shi shiryarwar amin a kan ɗaiɗaiwar ɗan'iyya ce ko zahira ce shiryarwar ami a kan ɗaiɗaiwan abin da ke ƙarƙashin amin ƙan'iyya ce ko ko zahira ce to mu a wajen malikawa da shafi'awa ma da hanabilawa duk mun tafi akan cewa shiryarwar ami a kan ɗaiɗaiwar zahira ce ba ƙan'iyya ba amma hanafiyawa suka ce a ai ƙan'iyya ce a shirarwar ami bisa ɗaiɗaiwar kadiyya ce shi yasa misali domin yi suwanin wata ala ce faƙar kuma ta yasa rabin al-ƙura'an ku karanta duk abin da ya saukar da gare ku daga ƙura'ani hanafiyawa suke cewa wannan aya ashe ta nuna tunda ke cewa akai abin da ya saukar da daga ƙura'ani ta nuna cewa ashe karanta fatiha a sallah ba farilla ba ne illa iyaka tunda akwai hadisi da ya zo cewa la salata illa bi umar qur'an ba sallah sai da fatiha sai dai a ce wajiba ce wanda a wajen su akwai bambanci tsakanin farilla da wajibi abin da yake farilla shine abin da ya tabbata da dalili kadai abin da yake wajibi ko shine abin da ya tabbata da dalili zunne amma wajen malikawa da shafi'awa da hanabilawa suka ce a ashe da wa'ami bisa ɗaiɗaiwar zahira ce shi yasa tunda zahira ce yanzu wannan hadisin cewa dole a ba a sallah sai da fatiha ya isa ya tasirin qur'anin nan tunda dangane da shirin wasa ne ko da ga wanda suka tafa kan cewa wanda yake mutawatiri wanda yake ahadi baya tasirin sa amma anan suka ce ai dangane da shirin wanda ba wai dangane da dangane da zahiri ne ba dangane da nasirsa ba asulul ma'ana na hannu mu kuwa muka ce yana shirarwa da bisa asalin ma'ana fakat kadai mu shafi awa yake nufi da haka ba malikawa wa kullu faradin zanna ya shiryar akan kowane ɗaya ta fuskar zato ana kyakkyawan zaton cewa kowane ɗaya daga cikin waɗanda suka dace a ce sun shiga cikin umumi to wannan hukuncin na umumi ya hau kansa wannan matsalar kenan abinda za a fahimta a nan shi ne idan aka yi hukunci kan abu abinda yake ya hada da wanda ta yi a ce yana da yawa ya ke da dubu to wani lokacin wannan hukuncin yakan zamo an yi shi ne a kan duk waɗanda za su shiga cikin wannan abin ɗaya wasu ina misali kama aka ce ai duk mutum in aka samu gurasa biyu cikakku sun isa su kosar da shi to kaga wannan wato an yi hukunci akan ɗaiɗaiwa mutanen da za a ɗauko wannan a ba shi gurasa biyu ta isa ta kosar da shi haka ma wannan haka ma wannan haka na ma wannan to yanzu wannan kaga hukuncin akan ɗaiɗaiwa ne amma misali idan aka ce yau ai mutum zai iya ɗaga dutse to kaga wannan ba wai ana hukunci akan ɗaiɗaiwan mutum ɗin ba ne wannan zai iya ɗaga dutse wannan zai iya ɗaukar dutse amma abin da ake nufi idan mutane suka haɗu za a iya ɗaga dutse shi yasa kama a nan hukuncin ba wai akan al'afrad ba ne akan majmu'ul afrad ne yin hasu ko majmu'u an fahimci wannan wani lokacin kuma hukunci ma kan zamo akan mahiya akan hakika yanzu misali kamar da ake cewa arrajulu khairun min almar'ati namiji ya fi mace to kaga nan ba wai ana nufin lalle in ka tara taron maza a ce in ka tara mata lalle mazan sun fi matan ba a ta yi wani lokacin ya zamo matan ma sun tadda mazan ta yi matan nan duk ba da ta ƙur'ani ne mazan ko ba sa da ce mata da Allah sannan ba matan sun zo ba amma abin da ake nufi da ake cewa namiji ya fi mace ana nufin namiji in ya tsaya a matsayinsa na namiji ya fi mace in ta tsaya a matsayinta na mace yauwa don akwai bambanci tsakanin namiji kawai da kuma namiji ya tsaya matsayinsa na namiji shi ne wannan wato mahiyarsa kenan da kuma mace kawai da kuma mace wanda yake ta tsaya a matsayinta na mace akan samu namiji amma wanda wala Allah ya fi dacewa ma a aro masa ɗankwali ya rinka ɗaurawa ko ko da namiji ne dai amma sufar da ya zai wata ta wani ke kama da maza akan samu mace kuma da ai wato rawani ma ya kamata a samu mata ta ɗaura ko yawa ta ta mace a ce ta daura dan kwali saboda duk halayenta ko tsaya wata akan lamari kai ka ce ita namiji ce to wannan kenan wato yanzu misali inda yake aka yi hukunci akan ɗaiɗaiwa hukuncin ya zama ya haɗa ɗaiɗaiwar dangane da kowane ɗaya ba wai sai sun taru ba ba kuma dangane da wata hakika ba misali inda Allah subhanahu wata'ala ya ce faqtulul mushrikeena to wannan an ce ku kashe mushrikai mushrikeena amini tunda jami'i ne kuma gashi ya zo da alko yana nan gaba zai zo gare mu jami'in ya zo da alko yana ɗaukar umumi ko wanda za a iya fitin awa alwala adalan wal kila lasa mutu da la zai zo mai tunan gaba a wannan littafin to yanzu wannan da aka ce kwashe mushrikai ya haɗa da james mushriki ya haɗa da john mushriki ya haɗa da philip mushriki ya haɗa da wa ya haɗa da wa ya haɗa da wa za ka ta lissafa mushrikai biyu ya haɗa da su duk sun shiga a cikin mushriki da ɗaya ɗaya wasu ba wai sai lalle ka gawa masu ba in ka ɗauko wani ɗaya ma dai ai ya shiga cikin mushriki na an fahimta yawa to wannan irin wannan ake nufi kamar ana kamar da aka ce kowa ta fito nafsa da ta yi haramar lamu ya nuna cewa duk wata rai da Allah ya haramta sani a awwalu musulmi ne wanda bai aikata wani abu da zai halatta a taɓa ransa ba to wannan aya ta nuna haramun ne a taɓa sani ma haka salisu ma haka rabi'u ma haka haka ne a duk ta hada da wayannan ta hada da ɗaiɗai wannan gaba ɗaya sai wata matsala wadda take muhimmiya shine wato bude a wajen mu ami yana hada daidai wasu ta fuskar zato da lalace zaniya wato zahiri ne shine can a alfeto sun sha abla dan fudu yake cewa gaga ya shi abla ya kawo wannan magana alfeto sun ko ba masu duba alfeto sun ne to ranar kashin magana bai taimi ma karasa ko wakacin ka bayatun ai shi shabla yake cewa wal amu fil afrad kullal zahir wa fi aqallil jam'i kad an sa'ir anan da ya kawo wal hubbi aqallihi qawlani to akwa ma salasatul lasnani ko mu a wajen mu shiryarwar ami akan afradu akan afraduhu dilalatun zahiratun la qaliyatu wajen ko su hanafiyawa dilalatun qaliyatu alhamdulillah Allah ba mu fahimta Allah